العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya haɗa mu a wannan masallaci na Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci gaba tafsirin littafin Allah mai girma yau muna shidda ko yau muna shidda ga Ramadan hijira 1447 wanda yake shine ainihin 20 da Ashirin da uku ga watan biyu miladiya shida, kamar yadda aka sai da muna cikin suratul kafi da muna cikin bayanin tafiyar da annabi musa alaihi salam ya yi wajen hijira alaihi salam mu yi bayani da mun kai haduwarsu inda annabi musa alaihi salam ya nemi ya bi shi domin ya samu wani ilimi daga cikin ilimin da allah ya bashi amma dai mun ga ya nuna zai ba zai yi hankuri ba duk da yake ya yi alkawali insha Allah zai yi hankuri an yi bugawa ta farko ya kasa hankuri ya yi magana an yi ta biyu ya kasa hankuri ya yi magana to sai muka tsaya a ne yau za mu ga abu na uku wanda ya faru shi ne Allah ce fantalaka wato aya ta 77 aya ta 77
بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يديفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
فوجدا
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقد فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا الله شفان تلقى سيسك توتو لشي موسى لهدف hatta idza ataya ahla qaryatin har suka isa ga mutanen wani alƙarya wani gari kawai haka malamai sun ce garin shine antakiya istaqama ahla sun nemi mutane wannan garin su ba kontar da su su ba su abinci fa abu an yudayyifuhuma sai suka ki su ba kontar da su duk inda suka sallama suna so a dan ba su masauki da dan abincin da ake ba bako garin kowa ya ki sauke su to ana cikin haka fawajada jidaran yurido an yankabba sai suka samu wata gina wata katanga tana son ta fadi wato ta karkata ta ta faduwa za ta fa qamahu sai hijiru ya tadda wannan gina ya mike ta to kaga wani abin kuma magana ka zo ga gari kawai baka san kowa kowa bai san ka ba kai kai ka samu wanda zai baka masauki kowa ya kiya to bi ruwanka da gina su da za ta faɗi to amma sai tallar gina ne mai shaida daidai to nan ma Musa ya ce qala law shi'ta lattakhadta alaiha ajra ai inda ka so da ka karbi jinga kaga sai mu yi amfani da wannan jinga mu sawa shi to sun kasu ba mu bici to ya ce bai kuma in ni ko in ni tambaya ta uku in ni magana ta uku lokacin rabuwa yayi to yana faɗi wannan sai hido ce qala hadha firaqu bayni wa bainika wannan shine rabuwa tsakanina da kai sa'unabbiuka amma dai ka mu rabu sa'unabbiuka zan baka labarin bitawili fassarar malam tasaɗi alaihi saura abinda ka kasa hankuri a kai kaga dama ya ce in ya koma tambaya to shi kenan dai ya kai iyakar uzuri don haka kashi tafi da shi to yanzu ga shi ya koma magana ta uku ya ce to wannan shi ne haza firabun baini wa baina wannan shi ne rabuwa tsakanina da kai wato wannan alƙarya wadda suka zo alkarya wasu mutane na mutanen banza marowata wato tana cikin kasar island to mutanen da suka ƙi su sauke su sai suka samu wannan gina tana son ta faɗi sai hijiru alaihi salamu ya tayar da ginar ya mai da ita to kaga kuma wannan a wajen musa abu ne wanda ya saba al'ada mutum ya bakuntar da kai ma kowa ce a bai sauke ka to kuma mi kai ka gina su wadda za ta faɗi kamar ta faɗi mana to kaga Musa sai magana ne ce lawan shi ita ta kansa alai ajara ai saboda me ce da ka so da ka kai jinga domin ba su bakuntar da mu ba bai kamata ce ka musu aiki ga banza tunda sun kisu sauke mu ba to nan ne hidda ce ha za fi raqum baini wa baina wannan shine rabuwa tsakanina da kai li'annaka sharatta domin ka ba da sharɗi inda katalin gulami lokacin da ni kashe yaro cewa in sa'alta ni an shay'in ba'da ha fala tusahibni in ni ka koma tambaya ta wani bayan wannan to ba za ka tafi da ni ba don haka haza firaqun bayni wa bainaka wannan shine rabo tsakanina da kai amma dai ka himmu rabo sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi saura zan baka labarin abin da ka kasa hankuri akai sai ya ce أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا نعم yake wa amma safinatu amma shi jirgin da ni hude kake don me ni hude jirgina hude don in tsada mutane fakanat li masakina wato jirgin na wasu talakawa ne ya amaruna fil bahr suna aiki a cikin teku ta jigilar mutane suna tsallakar da su suna dan samu abin da sun kaci fa aratu an ayi bahanin sun in aibanta wannan jirgin saboda bi wa kana wara'ahum malikun nan gaban su akwai wani sarki ya huzu kullu safinatin gazba duk wani jirgin mai kyau karba take akan kwaci to shi yasa ni so in dan zuwa wanga aibi ko da ya sa an kawo da jirgin an ka duba an haka hudadde nan sai a bar musu abin su ce kaji da lindar sani wannan to wannan shine fasara abin da ya rikitar da Musa wato yana nufin dai na huda wannan jirgin domin in aibanta jirgin ya zama zan gaba inda an ka tasamma wannan sarkin azzalumi wanda ke sa dogarawa suna tsaya bakin ganga duk jirgin da yanzu an haka jirgin mai kyau ne a kwace ya zama na sarki to ka da an zo da wannan jirgin sai a ga cewa yana da aibi don haka sarki bai da bukatar irin wannan kaga wannan shi dalilin yahuda wannan jirgin to kaga ilimi na dama ya ce wa allamnahu min ladunna ilma Allah ya sanar da shi wannan shi Musa bai sani ba don haka ya bashi amsar tambaya ta farko kamar yadda ainihin ibn jurej ya riwaito daga shu'aibul jaba'i yake sunan wannan sarkin hudadun nu hudadu shi a sunan sarkin hudadu dan hudada dan hudada bayanin sa ya gabata a cikin riwa da Imam Buhari ya riwaito game da wannan a shi yana daga cikin sarki daga cikin sarakunan da aka yi nasi akan ba cikin taura to kaga yanzu ya bashi labarin dalilin hudu jirgin wato an ce su mutanen talakawa ne kuma biyar ke iya aiki biyar ba su ya komai don haka biyar din za su yi aiki a samu abinci a zuwa ci to sai cewa amal gulab وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا وكان أبواه فكان أبواه مؤمنين فخشينا فكان أبواه
فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما yace to ammal gulamu amma shi wanga yaron da kaga na kashe kana ganin bai laifin komai ba wanda yake an ce sunansa Jesu dama an halitta shi kafi turan da an halitta shi an halitta shi kafi ba zai mutunta ba amma kuma iyaye da suna mugu mugu son shi to shi na cewa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini iyayen sun kasance mu'minai fahashi na mun ka ji tsoron an yurihi qauma tughyanan wa kufra muka ji tsoron ya kallafa musu zalunci da kafirci saboda son da suke yi masa idan ya rayu tare da su to son da suka yi masa zai tsora su akan so ne zai tsora su akan su bishi akan kafirci imamu qatada yace a lokacin da an haifi yaron iyayensa sun yi farin ciki kuma a lokacin da sun kaga an kashe shi sun yi bakin ciki amma wannan shine alkhairi gare su domin me da ya rayu da zai kasance shine sadiya halakar su don haka wannan yana nuna maka dai cewa koyo shi mutum ya yarda da hukuncin Allah domin shi hukuncin Allah ga mumini ga abin da yake kyama zai kasance shi ne mafi alkhairi a gare shi kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata a suratul baqara aya ta 216 wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum akwai yiwuwar ku kyamaci abu amma ya zama shine alkhairi gare to kaga yace muna jin tsoron ya tsora su akan kafirci fa aradna sai muka nufi an yi budi lahuma rabbuhuma ubangijinsu ya hurhura musu khairan minhu wanda ki shine mafi alkhairi gare shi zakatan tsalkaka wa aqraba ruhuma ko yanzu shine mafi kusancin tausayi a gare su wato mun kashe shi ne da fatar Allah zai canza masa ba su wani da na kirki na kai ai waladan aska ya ba su da mafi tsalkaka daga wannan kuma wanda ya fi su tausayi kamar yadda ibnu jurej ya fasara wannan imam katada cewa akarbu ruma dinan yana nufin abarra bi walidayhi wanda yake yahi biyayya ga iyayensa to haka kuma Allah madaukin sarki bayan hidir ya kashe wannan yaron Allah ya canza musu wata diya don ga lokacin ko da aka shi wasu sarar ciki sai suka haifi diya ita diyar ta aure annabi kuma ta haihi annabawa to kaga an samu canji sai ya ce to amma gidaru wa ammal jidaru fa kana li gulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddah أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا
نعم yake wa ammal gidaru amma kuma ita ko gina wadda ka gana tayar bayan mutane sun ke su sauke mu fakana ligulamaini wannan gina ta wasu yara guda biyu ne yace mai marayu fil madinati a cikin wannan gari akwai yara biyu marayu to su adda gina wa kana tahtahu kanzul lahumu ya kasance karkashin ginar akwai taska ta dukiyarsu babansu da ya ga alamar lokacinsa ya kusa ya san mutanen garin azarumai na muyagun mutanen lalatattu ne in ya bar dukiyar kahin 'ya'yan su girma mutanen garin wasu shewa suke yi don haka sai ya gina ya turbar dukiyar ya gina katanga sama da rufin duk lokacin da suka girma to sai su tone wannan tuska ta su cigaba da amfani da dukiyar da mahaifinsa bar musu ya ce wa kana abuhu masu alihan shi baban nasu mutumin kirki ne ba irin wani sauran mutanen garin bane to garin da kai na tattaki gidan fa arada rabbuka ayyaba luga ashiddahuma ubangijinka yana nufin su kai karfin su wa yastaharja kazzahuma su fitar da taskarta su idan gina ta fadin suna kanana mutanen gari zuwa ga wannan taska ya su shiwa suke yi shi yasa Allah ya bada umarni da ita da zinar har lokacin da yaran suka girma suka yi karfi domin su fitar da wannan taskarta su yace kuma wannan rahmatan min rabbika jin kai ne daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri duka abun da ka gaina ba da ba da nufin kaina ne ba ba so raina na ba ba ganin dama ta na ba umurni Allah ne Allah ya umurce da yi wannan yace zalika tawilu ma lam tasai alaihi sabra wannan shine fassarar abun da ka kasa hankuri a kansa wato in ka duba akwai abun da malaman lugha suka ambata ga wannan kasance ce hatta iza ata ya ahala ƙaryatin aka ce ƙaryatu abinda ƙaryatu alƙarya wato gari wanda yake na da ɗan girma amma kuma ƙauye shi kira alƙarya idan aka ce almadina babban birni yanzu kamar irin sokoto sai mu ce madina ta sokoto birnin sokoto amma sauran garuruwa na ƙaran ko sai mu ce ƙaryatu kaza ƙaryatu kaza ba a kira su madina saboda ba su kai babban gari ba to amma sai ga wannan garin duka ya samu sunayen guda biyu can ya ce hatta iza ata ya ahla qaryati kaga mace shi qaryatu nace fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati nan kuma mace shi almadinatu babban birni to dama ga kaidar larabci alqarya ana yakirta almadina almadina ana yakirta alqarya saboda wannan kaga duk sun zo a cikin wannan sura guda hakanan zaka samu wurare daban-daban wanda Allah ya amince wannan kamar irin suratul muhammadin ayat 13 inda Allah ce wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka wato da zaka samu ta alƙarya wanda ke tafi tsanin karfi daga alƙarya ko ta da kai kaga me yake rufi da wannan alƙarya wanda aka fitar da nabi ai birnin maka kaga babban birni ne ba ba gari ne na kauye ba shi yasa ma Allah da kansa ya ambace ta ummul qura uwar duka alkayu duk wasu garuruwa na gefe manya waɗanda aka gani maya to ita uwa to ka ganin sai Allah ya bace ta ƙarya haka nan cewar da Allah ya ce a cikin sutu zuro laula nazala hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azima missa da ake qur'anin ga an saukar da shi ga wani mutum daga cikin alƙaryu guda biyu wasa wani babban mutum ka ƙaryatayn nan suna nufin makka da ta'ifa kaga girman su wuce matsayin ƙarya sun kai matsayin madina to wannan dai ma'anar aya cewa wannan katangar hidr alaihi salamu ya gyara shi ne domin yana da ya kasance na ƙananan yaran nan maskinai wanda yake akwai taska a ƙarƙashinsa ikrama da katada suka ce kana ta taho malum madakunun lahuma ƙarƙashin wannan katanga akwai ta dukiya wadda aka turbuɗe tasu kuma siyaki shi ya nuna wannan saboda cewa kana ta ta kuma kanzun lahuma to wannan saboda su kai lokacin girman su su fitar da wannan tuska din shi yasa Allah ya umurci shi Hidr alayhi salamu ya tayar da wannan gida Abu Zar radiyallahu anhu ya ambata cewa innal kanzal ladhi zakara Allah fi kitabihi cewa taskar da Allah ya ambata a cikin wannan tafsir na cewa wata tawkanzul lahuma wani allo ne na zinariya shi na ya saya abin da ture nan to ka kwace duk abin da zinariya ta kai allo to ka ku dukiya ta mai dimbi yawa to saboda haka hashi abu zarri yake cewa yana mamaki liman aikana bil qadari liman nasab wato wanda ya imani da kaddara to wahala don mi don mi zai wahala saboda abin da Allah ya riga ya kaddara kaga wa Allah ya kaddara cewa lalle duke sai ta kai ga hannunsu sai Allah ya turo wannan bawan Allah ya tayar da wannan gina don ba don shi ba da gina za ta faɗi mutanen su wasu shi abin da a ciki to wannan dai yana nuna mana cewa dai Allah madaukin sarki idan mutum na kirki ne to ko bayan ransa Allah zai kare masa zuriyarsa shi yasa da yawa ƴaƴa sukan samu kariya sanadiyar kirkin babansu don haka makasudi ba ka bar ma ƴaƴa dukiya ba bar musu ilimi da ladabi idan ka bar musu ilimi da ladabi ka gama da su kuma kai idan ka yi ƙoƙari a lokacin da haka raye ka bi Allah to lalle sardiyar bin nan da kawa Allah shi kuma Allah zai kare ma zuriyarka Allah kare sai ce mai gaba wa yas'alunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makkanna وَأَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا Allah yake wa yas'alunaka an zil qarnaini suna tambayar ka game da wani mutum wanda ake kira zil qarnaini qul sa'atlu alaykum minhu zikra ka gaya musu zan karanta muku ambato gare shi mana zan ba ku labari shi shi zulkarnain wani bawan Allah ne wasu na cewa annabi ne amma dai mafiya suna ganin cewa dai ba annabi bane sarki ne dai wanda adi wato yana daga cikin mutanen da sun ka mallaki duniya baki daya duniyan nan toron da take a ce mutum guda duk ta zama karkashinsa to mutum hudu ne kawai cikin mutanen ga hudu akwai musulmai biyu akwai kahirai biyu to zilkarnai din gaira daga cikin musulman sulaimanu dawud alayhi salamu shine na biyu dinsa sannan akwai bangaren kafirai akwai buktu nasar akwai namaruzu binu kar'ana wanda ya yi da annabi ibrahim alayhi salam wannan sune suka taɓa mulkar duniya gaba daya kaga amma a tarihi in ana magana wa'anda sun kai mulki to zaka ji fir'auna shi yake kawowa wanda yake fir'auna bakin ƙasa guda ta yi mulka ta ce ƙasar masar sai dai ƙasar nan a wancan lokacin ƙasa ce mai faɗi don malamai suna ambata cewa abinda ake iya kira jiha state tana da dubu abinda ake iya kira local government ko jiha tana local government dubu to kai kasa ce mai fadi amma dai akwai kasashe kusa garai waɗanda yake mulkin sa bai kace maka ba kasar madayana inda da Musa ya gudu ayi madayana da ya tafi to amma waɗanda su suka mulki duniya gaba daya to shi zulkarnaini Allah ce inna makkanna lahu fil ardi haqiqa mun bashi dama a cikin ƙasa wa atay wa atainahu min kulli shay'in sababa ko muka bashi hanya wanda yake bi dalilin da zai sa ya kai ga kowane irin abu yake da bukatarsa wannan tambaya da Allah ce wai tsalu na kanin zulkarni wato kafiran makka suka aika ma ahlul kitab wato yahudawa suna tambaye su kai ga wani mutum cikin mu ku adda littafi ku an ka saba aiko annaba a cikin ku ga wani mutum ya zo cikin mu yana cewa Allah ya aiko shi shi na muka to muna fitawa gare ku shi a'a tunda ku kuna da littafi in gaskiya na kun sani to sai su yahuda suka ce to ku jarraba shi da wasu tambayoyi idan ya ba ku ansa tambayoyin nan to lalle tabbas Allah ya aiko shi na farko ku tambaye shi wani mutum ne ya zagaye duniya baki daya shi ne zai karar da magana na biyu ku tambaye shi game da samarin nan da har yanzu ba a san inda suka ba sa abin da suka ba su ne ashabul kafi da wanda muka gabatar da kansu sannan ku tambaye shi shi a ruhu rayuwa menene ita menene hakikan ta ina ne to wannan dama kusan shine sanadiyar sauka wannan sura to shi dai zulkarnaini kamar yadda aka ba da labari cewa kana shabban minahu wani matashi na daga cikin rumawa kuma wa annahu badal iskandariyata kuma shi na gina wannan garin da ake kira askandariya askandar kuma shi ya mulki duniya gaba daya har ya kai bakin ainihin sad wato wasu tsauruka ne guda biyu wayanda yake akwai hanya tsakaninsu amma kuma can bayansu ya yuyu da majuyu ne suke ciki wato wani zuriya ce daga cikin zuriya annabi nuhu alaihi salam ke dama su gaba ɗaya mabannata ne kawai to da ya kai wannan din sai ya ga mutanen ga su da huskoki ga su mutane na amma huskoki irin na karne ga su da tsawo to wannan dai shi zulkarnaidin nan kamar yadda za mu gani wannan shi ne sanadiyar lokacin da mutane na sauran mutanen duniya wagga duniya tamu suka nemi ya shiga tsakanin shi da wa'annan mutanen shi na gina wannan katangar wadda ta sha maka ce tsakanin su ya da maju da kuma sauran al'umma ta duniya kamar yadda za mu gani a cikin wannan shi na da Allah ce inna makanna lahu fil ardi mun ba shi dama a cikin ƙasa to sai ya bi sababi wato ya bi hanya wadda zai samu duk abin da ta sama ya samu sanadin da zai kai ga wani abin abin da yake da makannahu fil ardi ai atainahu mulkan aziman mutamakkinan fihi mun bashi mulki mai girma kuma wanda yake ya samu dama a cikin wannan mulkin duk abin da ake baiwa sarakuna na samun dama da runduna da kayan yaki da minana duk wani abu wanda ake ganin shugabanni suna da bukata domin tafiyar da mulkin su Allah gaba ɗaya hada mu zulkarnain wannan abu kuma kamar da muka ambata ya mallaki gabacin duniya da yammacin duniya kuma duka garuruwa gaba ɗaya sun bi shi kuma duka sauran sarakuna sun koma bayi gare shi ya zo shi da suke wa hidima to sai Allah madaukin sarki ya ce فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نؤذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيؤذبه عذابا نكرا نعم yake to fa ataba sababa ba ce mun bashi sabab a kowane abu yake to fa ataba sababa sai bi wannan hanyoyin asabu yana nuna al-munazzal imam mujahid yace abin da ake da sababa sune tariqan ma bainal mashriq wal maghrib hanyar da ake bi tsakanin gabas da yamma riwaya mujahid yace abin da asawa din shi ne tariqan fil ardh a kata da ce abin da ataba manazil al ardh ma alima alamomin kasa abubuwan da ake gane wuri kaza ne nan wuri kaza ne sune bibiya to fa ataba sababa yabi wannan dalil wannan hanya din hatta idza balaga magribash shamsi shine ko har ya kai inda rana ke faduwa ay fasalaka tariqan hatta wasala ila aqsa ma yuslaku fihi min al-ard min nahiyat al-maghrib don haka ya bi hanya har ya kai mafi nisan inda ake iya zuwa a bangaren yamma shine yammacin ƙasa ba wai ana nufin ya zo can inda ranar ke faduwa wato inda dai shi mutum yake iya ganin ranar ta faɗi saboda kage yanzu muna nan da ta ta abin da saman kamar ta faɗi da za ka ce can wasu ƙasashe wanda yan magana ba sai ka ganta tana ma sama to inda dai iya inda ɗan adam ke iya ganin nan ne ƙarshen ranar na duk duniya to sai da zulƙarrai ne kai a wannan wuri Allah ce waje da ko da ya same ta ta grubu fi ainin hamiyatin tana bacewa a cikin wani marmaro wanda addaba kallaka wato can a baharul muhidin da ake ambata tekun da ya zagaye duniya to a bangaren yamma sai ya same ta nan ne take bacewa bi mana nan ne iya inda ake iya ganin ta don haka duk wanda annan zai ganta ka annaha ta garu fihi kamar tana faduwa ne a cikin wannan teku alhali ko ba nan ne take faduwa ba to a lokacin da yagga inda take faduwa din sai Allah ce wa wajada mena wa wajada min du wa wajada indaha qauman sai ya samu wasu mutane inda gun wannan idaniyar ruwa wadda addalaka bakallaka qauman wasu mutane ko da yazo nan sai ga wata al'umma wanda ke rayuwa bakin wannan kogin ulna sai muka ce masa ya zalqarnaini ya kai zulqarnaini in ma an tu'azziba ko dai ka azabtar da wayannan mutanen idan ba su musulunta ba ma'ana ko dai ka azabtar da su wa in ma an tattakhidha fihim husna ko kuma ka riƙi kyautatawa a cikinsu wai abin da ake nufi annallaha ta'ala makanahu minhum Allah ya bashi dama a cikinsu wa hakamahu fihim ya sanya shi mai hukunci a cikinsu wa azfarahu bihim ya bashi nasara a kansu wa khayyarahu sai Allah ya bashi zabi in sha'a qatala wasa ba in ya ga dama ya kashe wasu ya kawo wasu a matsayin riban yaki wa in sha'a manna aw fala in ya ga dama shi baso ya sake su kyauta in kuma ya ga dama ya yamshi kudin fansa to sai zulkarnain ce amma man zalama amma shi ka duk wanda ya zalunci wato ya zan bai bi abinda shari'a ta zo da shi ba to yace za mu azabtar da shi wa sawfa nu'azzibu yace da sannu za mu azabtar da shi imam kata da ya ce abinda azabtar waɗannan shi ne ainihin a kashe shi ko a kama shi a yi masa a yi zama a matsayin hursunan yaƙi bayan mun azabtar da shi sun mai raddu ila rabbihi sannan a mai da shi zuwa ga ubangijinsa fa yu'azzibuhu azaban nukra sai ubangijin shi masa azaba azaba mai tsanani mai tsananin radadi wanda yake mummuna ba ta maganin irin ta ba to kaga abin da ya faɗa game da wayanda suka ainihin ibi ne yake wa amma man amana wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an lil husna wa sanaqulu lahu amrina yusra yace wa amma man aman amma wanda ya imani mana yabbi mu alamana da ilayhi min ibadatillahi wa la sharika la yabbi mu akan abun da muke kira zuwa gare shi na bautar Allah shi kadai falahu jazaa'ul husna yana da sakamako mafi kyau shine a gidan lahira a wajen Allah wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za mu faɗa masa magana mai sauƙi magana wadda aka sani a cikin al'amarinmu mana gaba ɗaya al'amarinmu za mu sauƙaƙa mishi ba magana tsanantawa gare shi sun ma'ata ba sababa sun ma'ata sababa hatta iza balaga mafli ashamsi wajadaha fatli'u ala qaumin lam naj'al lahum وجدها تبلغ على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا sun ma'ata ba a saba ba san ne sake bin hanya kaga ya gama da yamma yanzu ya koma gabas kuma mun fita rana to wannan tafiyar da yake kullama marra bi ummatin qaharahum wa galabahum wa da'ahu ila Allah azza wa jalla to al'umma da cimma zai yaƙe su yarin jihar su kira zuwa ga Allah in sun da'a shikenan in sun kiyaye kaskanta su ya halatta da dukiyoyin su ya ainin da kayakin su ya zama ya dauke su a matsayin lebarori masu mai hidima suna cikin rundunarsa to sai bi hanya hatta iza balaga matsali ash-shamsi har sai da ya kai inda rana ke kullowa ga ganin ido wajadaha ya same ta tatlu ala qaumin tana kullowa ne akan wasu mutane wanda yake lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya musu wani shamaki koma bayan ranar ba ma'ana mutane ne wanda yake tsirara suke ba su da tufafi da suke sa cikin su ba su da dakunan da suke shiga illa dai suna da ramu wayanda sun kai lokacin da ranar za ta bullo sai su shige cikin ramun saboda ranar ta haiku kusa gare su nan kada za ta cutar da su idan ranar ta dan haura sama sai su fito su shiga wani haro kansu amma kowa tsirara ke ba wanda da daki balle tuwa shi ne ce lam naji Allahu min duniha sitara ba mu sanya musu wani shamaki wanda zai sha makance su koma bayan wannan rana ɗin Allah maɗaukin sarki ce a lamnaji Allahun min duniya sira a ilaisa lahun bina'un yukinnuhum wala ashjarun tuzilluhum wa tasturuhum min harin shamsi ba su da wata gina wadda ke rufe su ba su da wata itatuwa waɗanda ke musu zafi inuwa ko su rufe su daga zafin rana sayyidun jubair yace sun kasance humuran isaran wato wasu jajjaye mutane amma ga jijjewu masakin mulghira wuraren zaman su cikin ramu aktaru ma'ishatuhum as-sama mafi yawa abincin su wanda suke ci shi da kihi bakin kuma akwai ruwa kusa zan suke zuwa suna kawo kishi da abincin su a sahalun abisalt ya ce ya ji alhassan ana tambayar shi game da fadar Allah ya inda ce lam naji Allahu mai duni hasitira sai shi alhassan ya ce inna arzahu la tahmilul bina'a kasar su yanayin ta ba ta dauka gina ko ayin gina ba ta tsaye don haka fa iza tala'at ash-shamsu tagawwaru fil maya a lokacin da rana ta kullo gaba ɗaya sai su shiga cikin ruwa kowa ya wuce cikin ruwa sai ranar ta ɗan haura sannan su fito wai zagarwa idan ta faɗi karaju sai su fito ta ra'auna suna kiwo kamatar albahaimu kamar yadda dabbobi ke kiwo to mutane ga sunan tsirara hauragiya ce kawai imamu katada yace zukiru lana annahum bi ardin la tunbitu lahum shay'an su wata ƙasa ce wadda ƙasar ba ta fitar da kowane irin tsiri idan rana ta fito da harufi a sarari sai su shiga ramu kwai zazar ta shamsu idan rana ta yi zawa da ya kara juke la hurusi wa ma'aisha sai su ta zuwa ga ayyukan suna neman abincin rayuwa to haka dai aka yi ta malamai suka yi ta maganganu game da waɗanne irin waɗannan mutane wato wanda yake a ƙarshe malamai sun tafi cewa su ne mutanen azanci wato mutanen ƙasar china a sai allah maraukin sarki ce bayan wannan kazalika ko?
kazalika wa ƙabi a haƙuna bi ma ladaihi ƙubura allah ce kazalika kamar haka wa ƙwadi a haɗuna bi ma ladaihi ƙubura hakika mun kewaye duk abin da ke gabansa a ilmanci mana iliminmu ya kewaye komi duk mun san inda ya sa gaba mun san abin da zai faru ai yana nuhin na hannu tsali'una ala jami'i ahwalihi wa ahwali jaishi Allah ce muna kallo muna linkan dukan halayensa da halin rundunarsa la yakfa alaina min hashay komi bai koyuwa gare mu na halin rundunarsa duk da yake al'ummomin sun raraba suna ƙasa daban-daban Allah ce duk muna ganin su kamar wanda ya ambata cikin ala imrana la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama sama da ƙasa ba wani abu wanda ke koyuwa ga Allah komai Allah yana gani Allah ce sun ma ataba sababa ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا na'am yace sun ma ataba sababa to kage ya gama da gabas to sai bi hanya hatta iza balaga bainas saddaini har sai da kai tsakanin wasu tsaunuka guda biyu yace wahuma jabalani mutanawihani bainahuma sagra wasu manyan manyan tsaunuka ne wanda yake sun zagaye amma tsakanin su akwai wata kafa akwai wata kafa tsakanin su ta wannan kafan ne ya karju min haya juju ma juju ala bilad turki nan ne ya juju da maju suke hitowa suna shigo ƙasar turkawa take kenan da saunan garuwan da ke nan zagayewar faye isu na fihin fasada sai su rinka barna a cikin saboda ma su mabarnata ne kawai ba su barin shuka ba su barin dabbobi duk komi halaka hitowa kawai suka su kama kone shikoki su kama kashe dabbobi kuma su ya yi wa wani don haka ka ɗauka wasu halittu ne daban suna cikin zuriyar annabi adamu alaihi salamu kamar yadda ya tabbata a cikin buhari da muslim inda allah maɗaukin sarki zai ce ya adam kamar da cikin buhari da muslim allah zai kira adam fai kulu ya bai ko sadaika sai ce karɓa wa kaya allah fai kulu ibi as ba asan nari ka tura ka son wuta a cikin wuta a zo tashar kyama kenan Allah zai kira Adamu ce Adamu ka son wuta ka iba ka bata ka tura mata ka sonta annabi Adamu zai tambaya wa ma ba asun nari menene ka son wuta qala ce min kulli alfin tis'u mi'atin wa tis'un wa tis'una ila nari duk inda aka samu mutum dubu 999 su ne ɗan wuta guda ne ɗan aljanna wa wahiru aljanna to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fahina idhin yashibu sagir a wannan lokacin za ka karbi yaro gura ta kama shi wa tadau kullu zati hamla hamla a wannan lokacin duk wata mace mai ciki za ta haifi cikin to nan kowa shiga tashi hankali al'umma an ce mutum dubu duka da ai wuta da su a ɗauki guda a yi aljanna to za ka maka duka za a kwashe mutane za ka ɗauka kai ba ba za ka tsira ba to sai aka bayan cewa ai akwai wasu al'ummomi guda biyu cikinku ma kana tafi shi illa kasarta wato su ba su kasance ba ke su ƙara muku yawa ne don haka wa'annan da ake ɗebowa 199 nan sai a tafi a kwaso daga cikinsu sai a kwasa cikin musulmi mutum guda to kaga saboda suna da mugun-mugun yawa sai ya zama dai duk wanda an musulmi dai bai fada wuta ba to kaga su ma bani adam ne a game da muka ambata su suna cikin zuriyar annabi adam kuma cikin zuriyar annabi Nuhu alaihi salam mun sa annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya kira da shi daga wannan ambaliya ta tufan yana da yaya guda uku wanda yake da duk sauran musulmin da suka bi shi aka hau wannan jirgin bayan an sauka to ba wanda ya koma haihuwa duk dai wannan yayan nashi guda uku su ne suka koma zuriya kuma zuriya suka ta koma cika duniya duk wanda ka gani yana cikin zuriya ɗaya daga cikin waɗannan ‘ya'ya na annabi Nuhu alaihi salam shi yasa malamai ke kiran sa Adamu sani Adamu na juna saboda wancan shi Adamu shine na farko kowa na karkashi ne to shi ko da aka kai ga annabi Nuhu duk sauran wata zuriya duka ta yanke sai tashi zuriya ‘ya'yan nashi akwai samu samu din shine oban larabawa duk farare suna cikin zuriyar samu akwai hamu shi kuma duk bakake suna cikin zuriyarsa sannan akwai yafis shi ko shi zuriya ta yata mutanen take din nan da sauran su yaju da majuji din yan wannan bangare turkawan to kaga kenan su dai yajuju majuju suna cikin bani adam kuma yan uwansu ne yan adam suke zuwa su a banna saboda ni su dama aikin su barna kawai to shine da ce da ya kai anan tsakanin wannan saddari din nan waje da min dunihima qauman ya samu koma ba su mana kafi akai ga wannan tsaunukan nan daga baya akwai wasu mutane la yakaduna yafqahuna qawla ba sa kusanta suna fahimtar magana ai lisijami kalamihim wa bude saboda maganar su ba irin maganar da aka saba da ita ba irin wanda zulkarnain ya saba da ita da sauran al'ummomi na duniya saboda sun yi makwatakewa da wa'ancan don haka yaren nasu ma wani yare ne na daban wanda yake da kyar ake iya fahimta su ko kuma su ma da kyar suke iya fahimta wani sai Allah ya ce قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا قالوا suka ce ya zalqarnain ya kai zalqarnain inna ya ajuju wa ma'ajuju mufsiduna fil ardi ya ajuju da ma'ajuju suna barna a cikin ƙasa fa hal naj'alu laka kharjan shin ko za mu yi jinga da kai ala an taj'ala bisa ga kasanya tsakaninmu da su bainana wa bainahum kasanya tsakaninmu da su saddan wani shamaki ka gina wata katanga wadda za ta sha makance mu da su ya zan ba su ya kawo a inda muke kaga suna neman su tara mai wata dukiya saboda sun ga irin karfinsa sun ga irin rundunar da yake tare da ita sun san sun ga irin tanadin da agare suna son su tara mai dukiya mai timbin yawa domin ya wannan gina ya dade tsakanin wannan kafar wadda ya ji da maju suke shigo a cikin su yace ha ina ma makanni fihi rabbi khair abunda ubangiji na ya bani dama a cikin sa ai bi ma'ana abunda Allah ya banna mulki da samun dama khairun shine mafi alkhairi gare ni min allazi tajma'unahu yahi abun nan da za ku tara ni to kaga wannan yayi magana irin magana Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da malikatu saboda aiko mai dukiya yace atubiduna ni bi malin yace fa ma atanillahu khairu mimma atakum bal antum qawmun bi hadiyatikum tafrahuna sai kawai yace dai abinda za a yi a fa'inuni bi quwwatin ku taimaka min da karfin jikinku in za a yi aiki ku zo ku sa karfin jikinku aiki tare da ku aj'al bainakum wa bainahum radama sai in sanya wata katanga wani gamtso tsakaninku da su ma'ana in gine tsakanin in hana su shigowa don haka a tuni zuburar hadidi ku tai ku dakikin tomin guntaye bakin karfe ma'ana kiraruwa na bakin karfe a yace a kawo mai su aka kawo ya tsotsora wa'annan karufan tsakanin duwatsun kamar da ya zakar san mai gina na tsora bulo akan bulo haka ya tsottora sai da ya gina wadda a mai tsawon da yake ba ta tsallakuwa ƙarhe da ƙarhe shi ne alaƙi hatta yi za sawa bai na sadafai har sai da daidaita wannan gunta ya makin ƙarhe tsakanin wa'annan duwatsun guda biyu ga shi da tsawo da faɗi ya ce to ya zo abinda za a hura wuta ƙalan fuhu ya ce ku hura wuta bayan hura wutan ƙarfin ya ja ƙala a tuni ufrigi alaihi ƙetara ku kawo min narkakkar darma yanzu ba a kai an hura ma bakin ƙarhe wuta ya jawur aka kawo narkakkar darma aka zuba kaga shi kenan ta kame mutuka raba kenan to haka yi wannan gina a wannan gina din kaga ta ƙarhe ce da zarma ba ta bulota da ƙasa ko da wani abu ƙarhe da zarma da su ne yi wannan gina din tsakanin su don haka yanka duba abubuwa biyu ne ga ta dai da tsawo ba ya kamo a tsallaka sannan ga ta da sulbi sannan ga ta da ƙarfi ba ta da yi rikuwa balle ka ɗaya inda za ka rika cikin saboda sulminta sannan ga ƙarhi ƙarhe na ba ka iya fasa shi balle a fasa to shi ne allah madaukin sarki ya ce bayan wannan a bayan ya yi wannan gina ɗin nan ya ce mu ainihin fa'atu da zuwa da ubirgi a rai kitara in zuba da kakkadar ma a kan shi to sai kammala wannan ginan bayan kammala wannan ginan sai ce فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا Allah ce wa matsa'u an yasaruhu ba su iya su hauro wannan katangar saboda tsayin da aka gare ta diya da suka yi ba su iya hauro ta sannan wa matsa'u lahu naqba ba su iya hude ta ba su iya sa wani diga ko wani abu su- su buga su hude ta don ayyurin da za a shigo sai ni.
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ طب. قال هذا رحمة من ربي yace wannan aikin da kuka ga nayi muku rahama ce daga ubangiji na amma ku sani fa iza jaa wa'du rabbi idan alƙawalin ubangiji na yazo idan da ya jujun za su fito ja'alaha dakka'a zai sanya wannan ginar ta zama ne kakka wa kana wa'du rabbi haqqan lalle kuma alƙawarin ubangiji na ya zama gaskiya za a kai lokacin da su yaju da majuju Allah zai sa wannan ginar ta ruguje cikin kokarin da suke na kullu na gan sun ruguza ta ta ruguje sai su fito su fado cikin al'umma su shiga wannan kamar yadda muka san wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama shigowar yaju da majuju din nan don haka karshe za a kai lokacin da ginar suke za ta rede su samu yadda sun ka shigo cikin jama'a to ina ganin kuma lokaci ya ko to insha Allah nan za mu tsaya lokaci na gaba za mu kora daga inda muka tsari insha Allah fatar abin makaranta daidai Allah ya ba mu ladan daidai kurakurai kuma Allah shi ya yi muna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh